بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا الشرين قواتن ذو القيدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دياد نريه إدى أربعين دا شدة daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a wato a nuniya ta imamul kahatani wadda muke bin sharhin dr suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na uku a cikin wannan karatu kuma darasin da ya gabata mun karanta baici na biyu da kuma baici na na uku idan za ku iya tunawa mun dan yi tsallake muka tafi baiti na uku muka sai da muka fara karanta shi muka yi bayani sannan sai kuma muka tuna muka dawo muka ɗauki baiti na biyu shi ma muka karanta shi baiti na biyu shine ishrah bihi sadri li ma'rifati huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytani sai kuma baiti na uku yassir bihi amri wa aqdi ko waqdi ma'aribi wa ajir bihi jasadi min an-nirani da haka za mu tashi baiti na hudu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hatud bihi wizri wa akhlis niyyati washdud bihi azri wa aslih shani malam yake cewa wahdud bihi wizri ka sariyar mun da zunubaina bihi da alqur'ani wa akhlis niyyati ka kuma tsarkake mun niyyata washdud bihi azri ka ka karfafi gwiwata bihi da shi alqur'ani wa aslih shani ka kuma gyara sha'anina ko al'amarina da alqur'ani kullu hadhihi dhama'ir dukkan waɗannan lamirai bihi bihi da yake ta kawo mana ta'udu ala alquran dukkaninsu suna komawa ne kan alqur'ani ma'ana kamar wa hadud bil qur'an wizri wa akhlis niyyati bil qur'an ay washdud bil qur'an azri wa aslih shani bil qur'an kamar haka yake so ya gaya mana da haka duk wannan lamirin da ya kawo yana nufin alqur'ani wa haɗud bihi wuziri sannan da ya ce wa haɗud bihi wuziri ka kuma ƙarfafi gwiwa ta bihi shi ma da ya kawo nan da alƙur'ani yake li'annahu amalun salihun wal amalu salihu mimma tahuddu bihi al-awzar domin karanta alƙur'ani fahimtar ma'anar alƙur'ani aiki da alƙur'ani kiran mutane zuwa ga alƙur'ani wannan dukkaninsa aiki ne na ƙwarai wal'amalu salihu shi ku aiki na kwarai mimma tu haɗu bihil auzar yana daga abin da Allah ke saryar da zunubai ke kankare zunubai da shi in mutum yana so zunubansa gaba ɗaya Allah ya saryar da su su zube to ya riki kyawawan ayyuka amalu salih wa turfa'u bihi darajat sannan da kyawawan ayyuka ne ake ɗaukaka darajoji duk wanda yake so Allah ya ɗaukaka darajarsa a nan duniya ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa a lahira to wajibi ne ya yi riko da alkur'ani wajen karanta shi ƙoƙarin fahimtar yadda zai karanta shi da tajwidi ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa ƙoƙarin aikata shi a cikin rayuwarsa ƙoƙarin kuma kira zuwa ga ainihin wato alƙur'ani wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake ɗaukaka darajar mutum da shi wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ke saryarwa mutum zunubai da shi wato qalu bihi al-atharat yana daga abin da ake wato tuqal wato yana daga cikin abin da ake warware wa mutum al-atharat tuba-tubai bihi da shi an gane ko al-atharat tuba-tubai kenan jam'i ne na tuntube kenan ko daka dukkan wani tuntube da mutum zai yi a rayuwa ko yayi to daga cikin abin da Allah ta'ala ke warware wannan tuntube ya yafe wannan tuntuban da mutum yayi akwai amalus salih amalus salih ko shine yana daga cikin amalus salih riko da alqur'ani karanta shi fahimtar ma'anarsa da aiki da shi walidhalika qal dan haka ne imamul qahtani yace uhdud bihi wizri ya Allah ka sariyar da zunubaina bil Qur'an ay bi fadlillahi azza wa jalla wa bi rahmati ma'ana da falalar Allah mai girma da ɗaukaka da rahamarsa wal ba'u huna ba'un din da ta zo a nan yusammiha lugawiyuna ba wato ba as-sababiyya malaman lugha na larabci suna kiran wannan ba'un din ba'u sababiyya ba'un din sababi ba'un din dalili ai bi sababil amali ma'ana ta sanadiyar aiki uhudud bihi wizri ma'ana kasaryar da zunubaina bihi ta ai wannan bi ai bi sababi amali bil qur'an sababin aiki da nayi da alqur'ani ya Allah ka kankare min zunubaina li'anna al-insan domin shi mutum la yanalu ma yunalu inda Allah baya samun abin da ake samu wurin Allah bi ilmihil mujarrad da iliminsa zunzurutu dan kawai mutum ya tara ilimi zunzurutu baya aiki da shi wannan baya daga cikin abin da ake samun darajoji a wurin Allah dan mutum iya lafazin alkur'anin kawai ya haddace baya bai san ma'anarsa ba baya aiki da alkur'ani wannan baya daga cikin abin da ake samun matsayi da daraja da shi a wurin Allah ana samun matsayi da daraja ne a wajen Allah wato ba bi ilmihil mujarrad ba wa innamal a'malu sababun a sai da aiki an gane ko wa innamal a'malu asbabun domin ayyuka su ne sabubban da ke sa a samu abin da ya kamata mutum ko abin da ake samu wurin Allah wa amma ma yanaluhu fa huwa bi fadlillahi wa rahmati amma abin da mutum yake samu wannan falala ce daga Allah da rahama daga Allah subhanahu wataala fal ba'u fi mithli hadhihi al-umur da aka duk ba'un da tazo cikin irin waɗannan al'amura li sababiyya ba'un ce ta sababiyya da ake kira ba'u sababiyya wa yu'ayyiduhu qaulullahi subhanahu wa ta'ala abinda zai karfafi wannan magana fadin Allah ta'ala jaza'an bima kanu ya'maluna jaza'an bi sababi ma kanu ya'maluna kenan kaga ga ba'u sababiya ta zo a wannan aya wato da aka faɗi abubuwa da yawa sai Allah ya ce wannan sakamako ne bi sababi ma kanu ya'maluna da sanadi ko sababin abinda suka kasance suna aikatawa ay min al-a'mali salihah daga ayyuka na kware al-khalisati liwajhi Allah wanda aka yi su da tsarki da wato kyakkyawan niyya dan neman yardar Allah wal muwafaqati li shar'ihi da kuma dacewa da shari'ar Allah subhanahu wataala domin dukkan wani aiki na kwarai yana zama karbabbe ne a wurin Allah in ya cika sharuɗa guda biyu a samu ainihin wato al-ikhlas sannan a samu al-muwafaqa ko al-mutaba'a ولذلك قال دان haka ne imamul qahtani yace uhudud bihi wizri walwizuru me ake nufi da alwizuru da yace uhdud bihi wizri huwa dhanbu zinibi wal ithmu da laifi wayannan su ake kira da wizir jam'in su shine auzar an gane ko yake cewa um, fabil a'malis saliha fabil a'malis salihati wat tawbati sadiqati ta sanadiyar kyawawan ayyuka da tuba na gaskiya to haɗul auzar ake saryar wa mutum zunubai wa tudau ala ashabiha a kuma sauke waɗannan zunuban daga masu zunuban ta wace hanya ta ay- ayyuka kyawawa da kuma tuba wanda yake na gaskiya kama qala Allahu jalla wa ala ba'da an zakara majmu'atan min adh-dhunub kaman yanda Allah madaukakin sarki ya ambata bayan ya faɗi wata majmu'a wani dandazo na zunubai wa ala ra'asiha shirk wanda na kololuwarsu shine shirka anna man taba amma sai Allah ta'ala ce wanda ya tuba minha daga waɗannan zunuban wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa inna Allah yubaddilu Allah fa inna Allah yubaddilu sayyi'ati hasanat Allah madaukakin sarki yana canza wannan mummunan aikin da mutum yayi ya koma kyakkyawa qala Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله تعالى ce banda wanda ya tuba ko kuma sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki kuma nagartaccen aiki faulaika masu irin wannan sifa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana musanye miyagun ayyukansu laifuffukansu su koma hasanat kyawawa suratul furqan aya ta 70 wa hadha atirafun minhu bi dhanbi kamar imamul qahtani a wannan baiti yana mai itirafi yadda da zunubansa ya yadda shi mai zunubai ne domin ba za ka ce Allah ina roƙonka yafe mun zunubai ba sai ka yadda kana da su da haka shi anan daga cikin abin da malam ya nuna anan ya yadda shi mai laifi ne ya yadda shi mai zunubai ne wa hadha ma yanbagi kuma wannan shine abin da ya kamata an ya kuna alaihi kullu muslim kowane musulmi ya dinga jin gaskiya shi yana da laifi a wurin Allah innakum tukhti'una bil laili wan nahar an gane ko da aka dukkanin ku masu kuskure ne da zunubai dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ai al-i'tirafu bin dhanbi wal khati'a ai mutun ya zamanto yana yadda da cewa shi mai zunubi ne kuma mai kuskure ne kama atarafa dhunnun kaman yanda annabin Allah dhunnun Yunus ibn Matta alaihi salam shi ma ya yadda da zunubansa hina hina maqala a lokacin da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin la ilaha illa anta annabi yunus ya ce babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin kaga al-i'tirafu bi dhanb kenan yace ni na tabbatar ni wato ina cikin waɗanda suka zalunci kansu annabin Allah ne Yunus alaihi salam amma ya shi ma ya itirafi da zunubi da haka itirafi da zunubi wannan yana daga cikin sifa ta bayin Allah su yarda su masu laifi ne wurin Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gham muka kuma tseratar da shi daga bakin ciki da damuwa Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin suratul anbiya aya ta 87 wa hadha khilafu ma yaquluhu ba'd al-awam wannan ya saba da abin da wasu cikin gama gari waɗanda suke jahilai suke faɗa idza asabathu musibatun idan musiba ta same shi ya ƙulu sai kaji yana faɗa mu'taridan yana mai kamar bujirewa yana mai nuna kangarewa da kuma rashin kunya ma za fa'altu ya rab sai ka dinga jin mutum yana cewa me na aikata ya ubangiji hatta ta fa'alu bi kaza wa kaza ya Allah me na yi maka har na cancanci kai mun ukuba kaza da kaza to kaga wannan ya nuna cewa yana daga cikin sufa ta awam wannan mutum ya nuna cewa jahili ne bai san Allah ba domin duk wanda ya san Allah Allah ba zai jarabce shi da wata musiba ya ce ya Allah me na yi maka abubuwan da kaiwa Allah in zai mu'amalance ka idan an shafe ka daga doron kasa in zai shafe ka lauyu akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka alaiha ala dhahriha min dabba da Allah madaukakin sarki tit potat ne da kai ai maka ai da yanzu babu kowa da haka maganar Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ko ya jarabce ka da talauci ko ya jarabce ka da wata musiba ko wani ibtila'i ka dinga ganin ai kana sallah ai kana kaza kai baka ma ga me kai ba Allah ta'ala ya jarabe ka to ka jahilci waye Allah kuma kai ka jahilci kanka kai kanka a matsayinka na ɗan adam mai rauni ɗan adam mai kusuri mai tawaya mai tasgaro a cikin al'amura ibadar da Allah ya ce kai kana yin ta ɗari bisa ɗari yadda ya ce kai abubuwa nawa Allah ya hana kuma kana yi amma har Allah ya jarabe ka ka dinga ganin wai me kai wa Allah da zai maka da Allah zai jarabce ka da haka amma kaga su bayan Allah na gare kullun suna ganin duk abin da ya faru laifin su ne su masu laifi ne suna neman gafarar Allah da yafiyar Allah subhanahu wataala shi sa abin da ya faru da ya faru ga annabi Yunus alaihi salam bai yi wata wata ya ce laifin kaza ne ai ba ni ba laifi na bane bai tsaya yana wannan zama zaman ba sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin har ma aka tabbatar da cewa wannan addu'a ta Yunus duk wanda yake cikin bakin ciki yake cikin takaici da damuwa in ya lazumce ta zai sha mamakin Allah shi yasa Allah ta'ala yana jin annabi Yunus ya watsar da makamai ya kadaita shi da ibada ya nuna babu wani abin bauta sai Allah ya bawa Allah haƙƙinsa sannan ya tabbatar da shi mai laifi ne ba ma cewa ya Allah fitar da ni ba shi kawai ka yarda din ka dinga neman gafara ba sai ka ce ya Allah ina buƙatar kaza ko Allah ɗauke min kaza ba kaga yana cikin kawai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu ai ba addu'a ya ba amma Allah ya ce Allah ya fahimci wannan lafazin wannan magana da Annabi Yunus yake a cikin damuwa yake akwai abin da yake bukata shi yasa sai Allah ya ce fastajabna duk da bai faɗi bukatar ba amma Allah ya ce fastajabna lahu mun amsa masa ai bai ce ga abin da yake so ba kawai zikiri yayi ta ila ilaha illa anta subhanaka ka a ce ka je ka ce ya malan al'amura sun yi wahala al'amura sun yi tsauri jarabobi ne kala kala a ce je ka dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka je to ai ba addu'a bace in ba addu'a bace ya akai annabi Yunus Allah ya ce fastajabna lahu ai da kaji wannan kawai an san an san me ake me ake cewa bara ne da roƙon iri hada an zana da kaji wannan ai ka san bara ce da roƙon iri shi yasa Allah ya ce wa najjaynahu min al-gham dama ita ce damuwar tasa wa najjaynahu min al-gham Allah ya ce kaka dauka iya annabi Yunus muka yi haka wa kadhalika kamar haka dabi'an mu take nunjil mu'minina dai kana da imani da ka shiga ciki ka ga rayuwar ta danyi dam haka al'amura sun danyi gosulo sun cushe sun ki gaba wallahi ka rike wannan in dai daga zuciyarka yake fitowa za a ga abin da aka yi wa annabi yunus ka ganin allah bai fitar da kai daga damuwa ba matsalar in ya zama iya fatan baki ne abin bai je zuciya ba to wannan kuma kaga karfin yaƙinin naka ne iya baki ne amma in allah ya yarda allah ya fahimci ya gane cewa da gaske kake shi kenan an gane fa hadha atiradun wannan rashin kunya ne ma alallahi ga allah min wajhain ta fuskoki guda biyu awalan na farko annama waqa alaka innama huwa bisababi zunubika abin da ya faru gare ka ya afko maka din nan ko musiba ko ibtila'i ko rashin jin daɗi ko bakin ciki ko damuwa innama wannan abin kawai huwa bisababi zunubika karka raba ɗaya biyu zunubanka ne suka jama da sanad da sababin zunubanka ne ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kuma Allah ya ce wa ya'fu an kathir Allah yana afuwa ma da yawa mun gode ya Allah wa thaniyan na biyu law ihtasabta zalika inda Allah inda ka nemi ladan wannan rashin jin dadin wannan damuwar wannan ibtila'in da ka nemi ladan jarabawar da ka shiga din a wajen Allah fa innahu tuhaddu anka bihi sayyi'atun to wannan kawai ya isa a sariyar maka da zunubinka wato rufa'u laka bihi darajatun a kuma daga darajarka da wannan kyautata wato neman ladan da kai a wurin Allah Allah ya jarabe ka kace kai istirja'i kamar yadda al'amura zuwa ga Allah ka nemi Allah ya mayan maka ka nemi lada wurin Allah wannan zai sa Allah ya wato ya yafe ma zunubanka ya kuma ɗaukaka darajarka wa qawluhu fadin sa da yace wa akhlis niyyati taqdiruhu yanda zancen yake akhlis bihi niyyati ya Allah ka tsarkake niyyata da shi li'anna tilawatul qur'an domin karatun alqur'ani wala amala bihi da aiki da alqur'ani min a'zamil asbab na daga cikin sabubba mafi girma li salahin niyyati wajen gyaruwar niyya wa safa'il qalbi da tacewar zuciya wato in mutum yana so niyyarsa ta dinga zama tsarkakakkiya yana so zuciyarsa ta zama wankakkiya qur'ani zai dinga karantawa wai alqur'ani yana wanke tsatsa da dattin zuciya alqur'ani yana kawar da dukkan ƙwayoyin cuta irin na riya da makamantansu in kala zumci alqur'ani na daga cikin sabubban da za sa niyyarka ta dinga zama kyakkyawa duk wanda yake fama da mummunan niyya a zuciyarsa riya take damunsa to ya lazumci alkur'ani duk wanda zuciyarsa ta cushe ta yi dauda ta yi datti ta yi annakiya ya lazumci alkur'ani fa innal qalba kaga zuciya yamridu tana rashin lafiya ba ba rashin lafiya irin wannan wato hissi ba wadda zaka je likita ya ce zuciya ta kumbura ko zuciya jini baya bugawa ko ba shi ba tana da rashin lafiya bizunubi wanda zunubai ke jawo mata zuciyar dan adam akwai wata rashin lafiya da take da ita wannan rashin lafiya abinda ke jawo mata symptom din shine zunubi in dai mutum yana aikata zunubi to ya sani zuciyarsa za ta kamu da waɗannan cututtukan irin su ran kalla barrana ala qulubihim ma kanu irin su adabu daba Allahu ala qulubihim an gane ko ga sunan da yawa duk waɗannan zunubai ne ke jawo su wal mubiqat da alkafira irin manya-manyan laifuffukan irin su ƙarya irin su gulma irin su sata irin su zina irin su shangiya da makamantan irin waɗannan waɗannan duk na daga cikin abin da ke jawo cututtukan zuciya wa yushfa kuma an gane cewa ko mutum ya kamu da waɗannan cututtuka ana iya warkewa da waɗannan cututtukan bil a amalis salihati da kyawawan ayyuka a kawai abin da za a ce wa mutumin da ya kamu da wannan shi sa za a ga lokacin da wannan mutum ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ba da labari kai lokacin da mutumin nan ya zo ya samu wani ainihin wato a rahib ya ce ya kashe mutum 99 amma yana so ya tuba ce kai zuciyarka ta yi datti da yawa wannan zuciya ta yi annakiya wannan zuciya ya fa ina ta riga ta mutu ya ce ta mutu yanzu ba za ta rayu ba ya ce ba za ta rayu ba za ta warke ba ya ce ba za ta warke ba ya ce to kai ma me amfanin ka kaga wannan rahib din malam kila ya zo kanka ko fatawa ka kirkira malam wannan ya kila ne an gane ko da aka ya kashe shi cikon na ɗari amma da ya je ya samu wani masanin Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi sai ya ce a ba mai shiga tsakaninka da ubangijinka amma daga cikin abin da zai warkar daga zai warkar da zuciyarka daga wannan cutar ka bar wannan garin domin abokanka na garin duk irin wayannan ɗabi'un suke da haka medication din da zan baka shine tashi daga nan koma wuri kaza akwai mutanen kirki join them shiga cikin su kawai ku dinga kyawawan ayyuka zaka dinga jin dattin yana wankewa zaka dinga jin zuciyarka ana reparation dinta saboda kana yanzu da baka sallah rabanka da sallah ka manta yanzu ka shiga cikin masallata ai asa azhar la asar magariba isha asuba da kai da ka dade ma rabanka da sauraron alkur'ani ko ka dauka ko ka saurara ma yanzu a masallaci bayan kun yi sallah asuba ko bayan sallah magariba ana karantar da alkur'ani kana saurara rabanka da kai zikiri rabanka da kai wa iyayenka abin da za su ce Allah ya ma albarka har ka manta rabanka da ka sadar da zumunci rabanka ga sunan dai to wannan abubuwan za su dinga dawo sune yushfa biha yushfa wa yushfa bil a'mali salihah wa min zalika salahun niyya daga cikin kuma kyawawan ayyuka ko daga cikin abubuwan da zaka samu na fa'idar kyawawan ayyuka shine salahun niyya gyaruwan niyya allati wadda ita niyyan nan fa bi salahiha da gyaruwarta ne ya suhul amalu aiki yake inganta innamal a'mal binniyat in dai aiki ne to yana da alaka da niyya niyya kyakkyawa ita ce sinadarin karbuwar aiki wa bi fasadiha yafsud da gurbatan niyya aiki yake gurbata da zarar aiki ya lalace zuciya ta lalace niyya ta lalace to aiki ma ya lalace kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka kadai suna karkuwa ne su inganta da niyya wa innama kawai li kulli imri'in manawa kowane mutum ana dora aikin sa ne akan niyyarsa in niyyar mai kyau ce aikin ya zama ya wuce in niyya ta gurbata aiki ya lalace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadithi na 832 imam muslim hadithi na 1907 hadithin umar ibn al-khattab radiyallahu an wa qala fi wasfil qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen sufar zuciya wajen sufanta zuciya yace ala jama'a ku saurara inna fil jasad mudgatan a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat wannan tsokar in Allah ya taimaki dan adam ta gyaru salahal jasadu kulluhu duk jikin dan adam ya gyaru wa idza fasadat idan wannan tsoka ta lalace ɗan tsoka ce haka amma ita take jagoranta jiki gyaruwarta hannu zai kyau ido zai gyaru kunnuwa za su gyaru komai zai kyau komai zai inganta ya lafiya amma in ta lalace daga lalacewa ta komai na jikin ɗan adam yake lalacewa ala manzo Allah ya ce ku saurara ku ji wannan tsokar ba wata tsoka bace wahiyal kalbu zuciya ce wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya rawace shi hadithi na 52 Imam Muslim hadithi na 1599 hadithin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa yaqulu alayhi salatu wassalam annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la hijrata ba'da al-fati babu sauran hijira bayan fatuhu makka walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi yana nan kuma niyya tana nan walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi shi kam yana nan ila yawmil qiyama niyya kyakkyawa ita ma tana nan har ila tashin alqiyama wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya rawace shi hadithi na 2783 hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhu wa niyyatu huna hiya husnul qasdi niyya anan ita ce kyakkyawan nufi wabce ga'i wajihillah da neman yardar Allah a cikin aiki duk sanda mutum zai yi aiki nufin yin aikin nufin sa na yin aikin ya zama kyakkyawa nufin yin aikin ya zama dan neman yardar Allah ba neman suna ba la yuridu baya nufi da yin wannan aiki min wara'il amal jaza'an baya nufin ya samu wani sakamako bayan yin wannan aikin wala shukura ko godiya baya son bayan yayi aikin abu go a ce mun gode mun ga kaza mun gode baya bukata ba so yake sanadiyar wannan aikin ku zabe shi ba ba wannan yake so ba ba so yake sanadiyar wannan aikin a yi masa wata sakayya shi ma ai da shi aka aka gwagwarmaya da shi aka yi kaza da haka shi ma bari a bashi wata kujera ko a bashi wani appointment a'a shi duk aikin da yayi la yuridu min wara'il amali bayan yayi wannan aikin ba abin da yake so na jaza'an wata sakayya wala shukura ko kuma a ce an gode fal ikhlasu amrun qalbi da haka shi ikhlasi al'amari ne da ya shafi zuciya wa huwa amrun azizun kuma al'amari ne mai wahala ikhlasi yana wahala dan adam yana so in yayi dai a gane shi yayi yana so ya dan leko koyaya ko da dai wato da ikhlasin yana son a dan ya dan a dan ga kansa koya a gano cewa asalin wannan aikin alherin daga gare shi ne sai wa'anda Allah ta'ala ya tsarkake wanda irin wannan tarbiyyar muna buƙatar ta sosai ta shige mu kamar yadda na sha ba da misali in ka je kasashen duniya ko kasashen laraba za ka ka ta fara project sai a ce fa'ilu khairin ba za ma a ce project ne by one ba sai dai a ce fa'ilu khairin waye fa'ilu khairin ba wanda ya san shi ma bani lil majhul ya gina project na miliyoyin kuɗi fa daloli masu yawa ya zuba su amma ya sa fa'ilu khairin amma dududu aikin naka bai kai miliyan ɗaya ba duk social media an da ɗauka ana ta watsa ka ba da gudunmawa kaza ka taimaki ka tallafi yara 'yan makaranta an haska ka taimaki marayu ka ba su dubu biyar biyar a envelope gashi nan duk an zo an gayyato yan jarida ga masu wayoyi nan yanzu na za ga ana ta tura facebook ne ina ne ina ne aikin dan kankani sai tarin riya mai tarin yawa Allah madaukakin sarki in zaka ciyar da dukiyar da ta kai dukiyar mutanen jihar Kano ba ikhlasi kai aikin banza Allah baya bukata wanda ya kashe naira goma fi sabila tsakaninsa da Allah sai ta kai shi aljanna kai dukiyar da kashe tarin yawa ai yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za a yi makamashin wuta da su ran tashin alkiyama har da masu kuɗin da ko masu wadatar da sun ce da dukiyarsu ba dan Allah ba kayi ne dan a ce wani kaza wani kaza kuma an faɗa da aka yaƙi da zuciya akan wannan shi yasa malai yake gaya maka ikhlasi al'amari ne da ya danganci zuciya da haka wa huwa amrun aziz duk abin da ya danganci zuciya kuma abu ne mai wahala wa hunaka umurun domin akwai wasu al'amura takhdishuhu da suke yakushinsa an gane ko ikhlasin akwai wasu abubuwa da baka ya tara ba wasu farata wasu kumbobi wasu wato wasu abinan abinan wasu abinan ugiyoyi ko kusoshi da suke yagun suke yakushin shi wannan ikhlasin da haka sai mutum ya kula da wannan watan kusuhu akwai wasu al'amura da suke tauye shi wa qad tubdiluhu kai wani lokaci ma sukan lalata shi ikhlasin ya zama babu shi kwata kwata fa yubdiluhu shirku kaga dai daga cikin abin da ke lalata aiki gabaci din sa akwai shirka shirka ba ta barin ko kaɗan daga cikin aiki war riya'u da riya iza da kalahu kaga riya in ta shiga cikin aiki kaga shirka in ta shiga cikin aiki iza da kalahu kamilan in ta shiga aiki lalata shi take gabaki ɗayansa wa yud'ifahu yasiru riya amma riya ya kaɗan takan raunana wannan aikin takan raunana ikhlasin wa tud'ifahu iradatul insani bi amalihi dunya haka mutum ya nufaci duniya da aikin da ya aikata yana daga cikin abin da ke raunana ikhlasi in kana yasiran idan wannan riyar ta zama yakkaɗa. amma idza tawajjahatil iradatu ila dunya bil kulliya amma in ya zama gaba ɗaya manufar yin aikin duniya aka nufa gaba kida fal amalu habitun gairu makabuli aiki ya lalace aiki ya ɓaci ba karɓaɓɓe ba ne aikin da sai an kuzuzuta sai an yayata sai an ɗauka a tv sai an ɗauka a wayoyi sai an yi posting wayannan ayyukan in ya zama duniya ce kawai mutum ya sa ya yi wannan aikin aikin habitun ya ɓaci gairu makabulin ba karɓaɓɓe ba ne a wurin Allah fayajibu alal muslim dan haka wajibi ne akan musulmi an yaji tahida fi ikhlasi niyyati yayin gwagwarmaya wajen tsarkake niyyarsa wa an yas'ala Allah kuma ya roki Allah madaukakin sarki an yarzuqahul ikhlas wannan ya kamata kullun ka dinga roƙon Allah ya azurta ka da ikhlasi li'annahu amrun azizun wa khadirun domin shi al'amarin ikhlasi yana da wahala kuma yana da hadari haka wajibi ne mutum ya dinga roƙon Allah kuma ya dinga kokari duk sanda ya aiki ya dinga kokarin boyewa kar a san shi in kuma wani ya sani ya ce to kai ba na son a san ni ne kaza kuma ko da wasa kar wata rana ya dinga aikin project kar wata rana labari ya zo ya ce ai kaza ma dai kawai na ce na ka san wani yana ba da labari ai kaza ma kawai dai na ce ka a faɗa ni ne ne yana ganin kamar ya dan gaya wannan kusa da shi ne ai kaza ma ni ne ce ai ba na ka san ni ba na son ai ta cewa kaza kaza to shi ma wannan wanda kake gaya ai wani din ne tun da kai kuma ka gaya wa'anda suka sani ka ce kar a faɗa shi kenan kai ma dai ba za a ji mutuwar sarki a bakin ka ba wa qawluhu fadin sa washdud bihi azri ka karfafi gwiwata da alqur'ani ashaddu abinda ake nufi da ashaddu huwa dabdu shine dauri warrabadu shi ma dai dauri wal azru huwa sha'anu wal amru al'azur kuwa shine sha'ani da al'amari allazi an tafi wanda kake cikinsa sha'anin da kake ciki al'amarin da kake cikinsa shi ake nufi da al'azur wahaza wannan sai zama ka du'a'i Musa alaihi salam yayi daidai da kamar addu'ar annabi Musa alaihi salam inda ma da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa an yursila ma'ahu akawu Harun da ya aiko tare da wato ya aika shi tare da dan uwansa Harun wa an yushrikahu ma'ahu kuma ya hada shi tare da shi inda ainihin wato yake cewa IP IP amrin risalati cikin al'amarin isar da sako da manzanci liyashudda bihi azri azrahu liyashudda bihi azri ko liyashudda azrahu bihi dan ya karfafi gwiwarsa da shi dan uwansa kamar yadda yake cewa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ridi ayyusaddiquni ma'ana ka aike shi tare da ni ya karfafe ni shine riddi an yusaddiqu ni in na faɗa ya ce haka ne haka ne ya gaskata ni kama qala ta qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qala annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka yalwata kirjina lalle duk mutumin da zai yi da'awa yana buƙatar yalwar kirji duk wanda zai karantar zai aiki irin na annaba yana buƙatar wato inshirahu sadr shi sa ya ce rabbi shirah li sadri wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙe al'amarina wa hlul uqdatan min lisani ya Allah warware kullin da ke kan harshe na yafqahu qawli dan su dinga fahimtar zance na in ba haka ba sai mutum ya zo ya ce ya ce Allah ba ma gane wa'azin sa Allah ya ce dai gashi da yana ta kokari amma ba ma fahimta ko saboda me wannan kullun sai an warware shi shi yasa annabi Musa ya ce wahlul uqdatan min lisani ya Allah ka warware kullun da ke kan harshe na yafqahu qawli dan su fahimci sakon da zan gaya musu naka ya Allah waj'al li waziran min ahli kuma ya Allah ina son ka sanya mun mataimaki daga cikin iyalaina haruna akhi ya Allah ga haruna dan uwana ushdud bihi azri ya Allah ka karfafi gwiwata da shi dan uwana harun wa ashrikhu fi amri ya Allah ka tara shi cikin al'amari na in samu tarai wato yayi tarayya da ni cikin wannan al'amari ya Allah na isar da sakonka kai nusabbi haka kathira dan mu yi maka tasbihi mu tsarkake ka da yawa wa nazkuraka kathira mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira ya Allah kai mai gani ne game da mu kana ganin mu ya Allah suratu daha aya ta 25 zuwa ta 35 wa min zalika qaulul qa'il to daga nan ne zaka ji ake samun fadin mai fada yace shaddada fulanun ala yadi fulan da larabci ana iya faɗin haka shine qaulul qa'il din mutum yana iya cewa shadda fulanun ala yadi fulan shadda fulan ala yadi fulan in ka faɗi haka da larabci ka ce shadda zaidun ala yadi amrin shadda zaidun ala yadi amrin ma'ana adadahu fi amalihi alladhi ya'malu ya karfafe shi cikin aikin da yake aikatawa a larabci ana faɗa haka in ka ce ma'ana shadda zaidun ala yadi amrin ma'ana kana nufin wato zaidu ya karfafi gwiwar abu cikin abin da yake aikata wa minhu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne ma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma istishhadi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuminu lilmumini kalbunyan mumini wajen zamantakewa da kaunar juna da haduwar kansu kamar gini suke ya shiddu ba'dahu ba'da sashin sana karfafa sashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda mu'minai suke haka suke masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalil jasadil wahid haka ake so mu'minai su zama kamar tsintsiya madaurin lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisin wa shabbaka baina ashabi har haka yayi wayannan yan yatsun ya zira su anan yace mu'mini game da dan uwansa haka suke baka taba nan sai nan ya san an taba shi kamar gini ne wannan yana karfafa na gaba na gaba yana karfafa wannan wannan yana karfafa wannan an gane ko kalmar shaddadin yake so ya fassara mana shi yasa yake ta kawo mana waɗannan hadisan da aya ayoyi hadithin imam al-bukhari ya ruwace shi hadithi na 481 imam muslim hadithi na 2585 hadithin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ولذلك قال دان haka ne imam al-qahtani yake cewa washdud bihi azri ay bil qur'an ya Allah ka karfafi gwiwata da al-qur'ani ay ushdud bihi jami'a umuri ya Allah ka karfafi gwiwata cikin dukkan al'amura na da al-qur'ani waj'alhu aunan li ya Allah ka sanya al-qur'ani ya zama mai taimaka min alada a cika wajen yi maka da'a wa qawlihi da fadin sa wa aslih shani kuma ya Allah ka gyara lamarina ko sha'anina wa shanu kalmar shan suhilatil hamza an yi wa alhamza ɗin tashili sai ka ji kamar babu ita shani an gane ko inda yake cewa washdud bihi azri wa aslih shani wa aslih shani wa illa in ba dan haka ba ba dan tashilin ba fal aslu sha'nun asalin kalmar sha'nun ne والتسهيل والإظهار ثابت من حيث اللغة داك كودي كي تسهيلي دين أجي كما باب الحمزة دين والإظهار كوكما كي إظهاري كبينة دا الحمزة ثابت وانا ليا تبت من حيث اللغة تبنغر اللاربتي كان إيه تشوى شأن كان إيه تشوى شان وصلاه الشأن abin da ake nufi da gyaruwar sha'ani amun wannan ya game gamammiyar kalma ce ya shimalo tadarru'uhu ya kunshi tadarru'uhu ila rabbi wannan kalma ko wannan wuri ya kunshi kankantar da kanshi imamul qahtani zuwa ga ubangiji an yusliha jami'a umurihi yana yin ta- tadarru'u wato yana tadarru'anci yana kwantar da kai yana kaskantar da kansa wajen roƙon ubangiji ya gyara dukkan al'amuransa in Allah ya gyara al'amuranka ba mai iya bata maka dinan wa duniyan a addini da kuma a duniya in Allah ya gyara al'amarinka na duniya ya gyara al'amarinka na addini ai ba wanda ya kai ka a kai kan ka more al'amarinka na duniya a gyare al'amarinka na addini a gyare walidhalika jaa fi du'a dan haka ne ya ma yazo cikin addu'a as-sahih ingantacciya a hadisi du'aul karbi addu'ar damuwa in mutum yana cikin damuwa ga addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ce da'awatul makarubi addu'ar al-makarubi wanda ke cikin damuwa shine ce Allahumma ya Allah rahmataka arju rahmatkar kawai nake kauna fala takilni ila nafsi tarfata aini ya Allah kakka banne da kaina da da kyautawar ido kagan Allah ya baka da kanka ba wani sha'aninka da zai gyaru ba ka da wani azancin Allah ya cire tallafi daga rayuwarka ba ka da sauran wata dabara wato daƙiƙi dumbu mutum zai zaman Allah ta'ala ya cire tallafinsa ta tare da shi na fata an gane sai ga mutum ga ido amma baya gani ga tarin abin da ya kamata ya yi amma sai ga al'amuransa duk a wargaje babu tsari komai nasa a taɓarɓare ya rasa ina bakin zaren yake ya ƙulla saboda ubangijin da yake ƙullawa ya tsinka masa tun da ya tsinka ko wanda ya sai ƙulla shi yasa sai ya ce fala ta kilni ila nafsi ya Allah karka banni da kaina darfata ainin daidai da kiftawar ido ya Allah ilimi na dubban kai ba wa ma utitu min ilmi illa qalila wani gogewa ta a rayuwa wani tajriba wani specialization da nake ya Allah kakka banni da dabara ta Allah kakka banni da kaina darfata ainin daidai da kiftawar ido ya Allah bana son ka banni ina so ka zama tare da ni ya Allah daidai da kiftawar ido kakka banni ya Allah wa aslih li shani sha'ani kullahu ya Allah gyara min sha'ani na duka la ilaha illa anta sai kuma ka cika da kalmar ikhlasi kalmar tauhidi ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai kai babu wanda zai iya gyara sha'ani na sai kai babu wanda zan iya wadatuwa ga barinsa wato babu wanda ba zan iya wadatuwa ba da shi sai kai wannan ita ma addu'ar at-tayalis ya fitar da ita hadisi na ɗari tara da goma imam ahmad hadisi na dubu ashirin da ɗari hudu da talatin imam abu dawud hadisi na dubu biyar da ɗari da casa'in da biyu hadisin abi bakara radiyallahu an wa hassanahu albani fi sahih aljami a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da tamanin da takwas wa idza saluha sha'anul mar'i idan sha'anin mutum ya gyaru saluhat kullu umurihi duk al'amuransa za su gyaru shi sa malam kamar dunkulalliyar magana wa aslih shani din nan kaganta ya Allah gyara sha'ani na din nan ma'ana duk wasu al'amura na ya Allah gyara mai su ya Allah shiga lamari na shine abin da kace so kace shi sa yace idza saluha sha'anul mar'i idan sha'anin bawa ya gyaru saluhat kullu umuri duk al'amuransa za su gyaru li'anna sha'anahu domin sha'anahu din nan yashmalu jami'a ahwalihi ya kunshi dukkan wasu halayya da bawa zai iya shiga fa idza aslaha Allah sha'nahu idan Allah ya gyara sha'aninsa wa aanahu alaihi ya taimake shi akan sha'aninsa fa kullu baqiyatil umur duk sauran al'amuransa amruha sahalun al'amarinsu zai zama mai sauki idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu malam ya wasu baituka ya ce wai idan babu taimakon Allah akan mutum idan lam yakun aunun min Allah lil fata idan babu taimakon Allah ga mutum fa awwalu ma yajni alaihi jitihaduhu wai ka san farkon abin da zai mai illa kwazansa farkon abin da zai masa illa ya masa jinaya shine ijtihadinsa ba yana ganin yana da kokari ba ba yana ganin ya iya ba ba yana ganin yana da struggling ba ba ya iya kullawa ba ba ya iya shige da fice ba sai wannan abin ijtihadin nasa shi zai fara masa illa shi zai mai jinaya saboda me babu taimakon Allah cikin sha'aninsa wa hadha kulluhu yadullu ala i'timadihi ala rabbih wannan duk bayani yana nuna imamul qahtani yana nuna dogararsa ga ubangijinsa wa sidqil luju'i ilaihi da kuma gaskiyar fakewa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan baitin ya fito waqshib bihi durri wa haqqiq taubati warbih bihi bai'i bila khusrani ina ganin muka yi wannan baitin na biyar zamu dinga nan dinga karanta muna karanta baitukan kar ku zama shiru da yawa ko insha Allah waqshib bihi durri yake cewa ya Allah waqshib bihi durri ka kwaranye min cutata duk wata cutata ya Allah ka yaye min ita ka war wato ka kwaranye min ita bihi da shi alqur'anin nan wa haqiq taubati ya Allah ka tabbatar da tubana warbih bihi bai'i ya Allah ka sanya riba a kasuwanci na da alqur'ani bila khusrani kada da dinga hasara ina faduwa to za mu ji mai malai yake nufi da wannan baiti qauluhu waqshib bihi durri ad-damiru kama taqaddam wannan lamirin dai na bihi bihi dinnan da muke ta ji kamar yanda ya gabata ya'udu al-qur'an yana komawa dai kan al-qur'ani wa hadha aidan min at-tawassuli wannan har wa yau kuma yana daga cikin tawassuli kamun kafa bi asma'illahi wa sifatihi da suna da sunayen Allah da sufofinsa wa tawassuli har wa yau wannan yana daga cikin yin kamun kafa bil amali salihi da kyakkyawan aiki wannan kuma tawassuli ne wanda yake shar'iyyan an gane ko wato tawassuli ne mashru' wanda shari'a ta ba da dama ainihin wato a yi shi li'anna tilawatul qur'an saboda tilawar alkur'ani wal khushu'a li'anna tilawatal qur'an domin karatun alkur'ani wal khushu'a fihi da khushu'i a cikin ainin a wato karanta alkur'ani wal wuqufa inda hududihi da tsayawa akan iyakokin alkur'ani wa tahlila halalihi da halatta halal din alkur'ani wa tahrima haramihi da haramta haram ɗin alkur'ani min al'amalin salih wa'annan duk suna daga cikin kyawawan ayyuka tilawar alkur'ani amalin salihun ne alkhushu'u lil qur'an amalin salihun ne alwuqufu inda hududil qur'an amalin salihun ne tahlilu halalihi amalin salih tahrimu haramihi amalin salih wa'annan duk taran ayyuka ne na kwarai fayakunu hadha tawassulu sai ya zama wannan tawassulin wannan kamun kafan da malam yayi anan shamilan ya game litawassuli kamun kafa bi asma'illahi da sunayen Allah wa sifatihi da sufofinsa haythu ta yanda innal qur'ana shi alqur'ani kalamullah zancen Allah ne wa shamilul litawassuli sannan littafi ne wanda ya game dukkan wata kamun kafa bil a'mali salihah da ayyuka na kwarai dukkan wani kamun kafa da ayyuka na kwarai bai kai kamun kafa da alkur'ani ba wakilahuma dallat alaihi al-adilla kuma duk waɗannan dalilai sun yi nuni akan su min alkitabi was sunna daga alkur'ani da sunna kama takaddama yin tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa wannan akwai dalilai daga alkur'ani da sunna yin tawassuli da kyawawan ayyuka wannan shi ma ya tabbata alkur'ani da sunna lidhalika dan haka ne da Allah imam al-qahtani ya roki Allah azza wa jalla an yakshifa bihi durrahu ya yaye cututtukan da suke damunsa bihi da alkur'ani li'anna alladhi yakshifu durra domin wanda yake yaye cuta huwa Allahu wahdahu shine Allah shi kadai qala Allah ta'ala Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah maɗaukakin sarki ya shafe ka da wata cuta babu mai iya yaye wannan cutar illa huwa sai shi Allah suratul an'am aya ta 17 falladhi yakshifu ad-durra huwa Allah wahdahu da haka wanda yake kwaranye wa mutum cuta ya yaye masa cutar da take damunsa shine Allah shi kadai la malakin muqarrabun ba mala'ika makusanci ba wala nabiyin mursalin wayar mursalun ba kuma wani annabi wanda aka aiko ba da aka ba babu wani mala'ika da zai yaye wa mutum cutar da take damunsa babu wani annabi cikin manzannin da Allah ya aiko da yake da ikon yaye wa mutum cutar da take damunsa wala sahir ballantana wani wato wato matsafi walal kahin ko wani boka wala dajjal ballantana wani dujal babu mai iya yaye wa mutum wannan sai Allah Allahu tabaraka wa ta'ala wahdahu Allah mai girma da ɗaukaka shi kaɗai alladhi yakshifu durra shi yake iya yaye cuta wa yulja'u ilaihi shi kaɗai ake fakewa da shi fi dalabi kashfi shada'idi wajen neman yaye tsanance tsanance Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah amman yujibul mutarra akwai wanda ya isa ya amsawa mutumin da yake cikin matsanancin hali iza da ahu in ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye masa bakin ciki da damuwa da duk wani mummunan abu a ilahun Allah akwai wani mai irin wannan aikin wani ubangiji tare da Allah babu amsar kenan babu da haka duk sanda mutum ya shiga cikin abdurra almutar wato halin ittirar ba a kiran kowa sai Allah duk sanda mutum ya shiga halin ittirar duk wanda ya kira ba Allah ba shi ake kira shirka karka kama sunan kowa ko mala'ika ko annabi ko wani salihin bawa lokacin da mutum ya shiga matsanancin hali mawuyacin halin da babu mai iya kawo masa ɗauki ko taimako sai Allah a wannan bigiran ba a kiran kowa sai Allah saboda Allah ya ce amman yujibul mutarra akwai wanda yake isa ya wato ya amsa wa almutar wanda ke cikin halin ittirar yanzu mutumin da mota ta kama da wuta kofa ta ki buɗuwa halin iddirar irin wannan yanzu kuma mutum ya dinga kiran sunan wani ba Allah ba khasirar duniya wal akhira ina fata an gane an yi an yi ga mota tana cin wuta kofa ta garkame ai kawai kamata yayi aji mutum ya kama sunan Allah idan ba Allah bai rubuta masa shahada ba za a ga abin da Allah zai yi za a sha mamakin ta inda Allah ta'ala zai escaping ɗinsa amma duk wanda ya kira sai dai a zuwa ya cirko cirko sai ka ji an ce ai haka muka zuba sarautar Allah ido ka gani ashe akwai matakin da sai dai a zuba sarautar Allah ido to an ce mun dan ƙara mintuna bari mu tsaya a nan huwa alladhi yaj'alu lana min kulli hammin farajan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi amin